بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الرب فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما آديكم إلا سبيل الرشاد شي mumin ali fir'auna din nan ya ci gaba da yin wa'ad yanayi musu bayani bai nuna musu shi musulmi ne ba cewa ya yi imani da annabi Musa ya nuna musu dai shi na ne a cikin manyan mutanen fir'auna yake amma duka yanayi musu wa'azi yana ce ya kaumi ya ku mutane na wato fir'auna da, da mutanensa kenan lakum zahiri na fil ardi yanzu dai a yau ku ne masu mulki masu rinjaye a bayan ƙasa wa zai iya ja da ku ƙara jayayya da ku ba kamar yansuru na min basila in ja'ana to wanda yake faɗan nan in ya zama gaskiya in muka halakar da shi azabar Allah ta zo wa zai ta yaye mu azabar Allah din in abin da ya faɗa din nan ya zama gaskiya dama ya ce in yaku kaziban fa alai kazibu wa yasifkum ba'd allazi ya'idukum kamar yansuru na min basila in ja'ana idan abin ya zama gaskiya in azaba wa zai taimake mu qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wannan yace ku bar dukkan maganganu ni ba wani abin da nake baku ra'ayin da za ku dauka sai ra'ayin da na dauka shine sai ku bar ni kawai in kashe musan nan in ba haka ba aka wa in badila dinakum wa ayyuhu bil fasada ina jin tsoron zai bata muku addinin ku kuma zai bayyana banna a bayan ƙasa shi Musa nan in an bashi yanzu babu wani sauran ra'ayi sai dai a kashe shi kawai ma urikum illa ma are ina muku wanda za ku bi sai wanda ni na gani wa ma ahdikum illa sabilar rashad kun sani ni kullum bana nuna muku wata hanya sai hanya ta daidai kaji wai fir'aun ne yake ba abin da yake nuna mutane sai hanya ta daidai ai mutum ba abin da ya faɗa shi ake bi ba a'a abin da yake aikatawa ake nuna a gani aikinsa daidai da maganarsa Allah yana ce ƙarya fir'auna yake yi ma amru fir'auna bi rashid amma amru fir'auna bi yaddu muqawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar ai al'amarin fir'auna ƙarya yake yi ba ba daidai yake ba wanda zai jagoranci mutanensa har zuwa cikin wuta to ina amfanin bin ra'ayinsa wanda yake cewa yana kan hanya ta daidai rashid yaddu muqawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bisal wirdu mawrud amma amru fir'auna bi rashid ƙarya fir'auna yake yi da yake cewa ba wani ra'ayin da za a yi sai ra'ayin da ya nuna ra'ayin da ya nuna ko a kashe Musa in ba haka ba Musa zai ɓata addini a ƙasa zai ɓata addini zai ɓata ƙasa zai canja addini zai ɓata ƙasa saboda haka ne dukkan mutum mai hankali idan waɗansu mutane sun yi magana kai ma ka duba ka gani irin abubuwan da suke faruwa da muke magana su kullum din nan wato ƙasan nan ai mutane in sun yi rashin lafiya manyan mutane akan kai su jidda akan kai su jamus akan kai su ingila cin ba mu da asibitoci a nan Najeriya ko ba mu da likitoci ne muna da su wai za a kai inda aka fi sani inda aka fi korewa ne to kowane abu akwai masanansa akwai ƙwararrunsa amma shi musulunci ba da masana ba da ƙwararru kowane kowa ma ya iya saboda wasa da musuluncin da banzantar da musulunci kowa ma ya iya ba wanda ba za a ce ga wanda bai iya ba iya ga wanda ya fi iyawa ga ƙwararre babu shi a musulunci a nan najeriya yanzu kowa ma ya zagi kowa wai shine karatu a zagi sahabbai shine karatu a zagi waliyai shine karatu iyaye da malamai da shehunai shine karatu wallahi wannan ya dinga saukar da bala'i kenan zan nana ta in faɗa saboda shaida saboda shaida wa ma ahadikum illa sabila rashadi in ji fir'auna ma urikum illa ma are wa ma ahadikum illa sabila rashadi ba abin da nake shiryar da madaidaiciya wai fir'auna yake shiryar da hanya madaidaiciya وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم العذاب وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم العذاب har yanzu dai shi muminu ali fir'aunan nan ya ci gaba da wa'azi ya ce ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaikum misla yawmil hazab ina jin muku tsoron irin abin da ya samu gayyan kwamu gayyan kafirai kada irin su same ku misla ma asaba qauma nuhi na qauma hud na qauma salih wa ma qauma ludin minkum bi ba'id da mutanen makka ne haka za a gaya musu to shi mumin ali fir'auna yana ce to ku ji tsoron abin da ya samu mutan dafa kafiran annabi nuhu sun karyata annabi nuhu Allah ya halakar da su kafiran annabi hudu sun karyata annabi hudu Allah ya halakar da su bayan su kafiran annabi salihu sun karyata annabi salihu Allah ya halakar da su bayan su kafiran annabi ludu sun karyata Allah ya halakar da su kafiran annabi ibrahim sun karyata Allah ya halakar da su to ku ji tsoro fa shi wannan mutum da kuke rena wannan kada fa abin ya zama gaskiya in ya zama gaskiya muku tsoron abin da ya samu gayyan kafire na zamanin da kuma kada ya same ku inni akhafu alaikum mithla yawmil azab kaman me kenan mithla dabi qaumi ludin wa adin wa samud wal ladina min ba'dihim wa man la yuridu zulman lil ibad wato abin da ya samu tandadin kenan مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد abin da nake ji musu ku tsoron kada ya same ku irin abin da ya samu gayyan kafirai da suka wuce din nan mithla dabi qaumi nuhin irin al'adar da Allah ya yi wa kafiran annabi nuhu wa adin da yadda Allah ya gudanar da azaba akan adawa kafiran annabi hudu walla- wa adin wa samuda da irin abin da ya samu kafiran annabi salihu bayan annabi hudu wallazina min ba'dihim wanda suka biyo bayan su sune annabi ludu da annabi shuaibu da annabi ah, annabi ibrahim har zuwa wannan zamani na annabi musa da مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ubangiji yakan yi bayani filla filla don kada wani ya ce an bashi a rufe an zalunce shi a'a Allah baya nufin zaluntan bayansa sai ya faɗi magana filla filla filla in ya faɗa kun ce ku ji tsoro na fa ku ji tsoron saba mini fa mutanen da suka kashe lafiya ba kuma ku ji tsoro dai to Allah ba mai zaluntan bayinsa bane manzanni sun yi wa'azi sun yi wa'azi sun yi wa'azi idan an ƙi to sannan ne zai ce ya ba da notice ya ce to in an ƙi zai yi azaba har ma ya ce wa wani annabi shi kenan na rufe daga yau ba wanda zai musulunta a hannunka kamar yadda aka gaya wa annabi nuhu to Allah baya rufewa shi ka'idar ubangiji ah, wa ma kunna mu'azzibina hatta na qasa rasula su waɗannan mutane da muke maganan su masu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ce iyayensa suna cikin wani hali ne ba irin halin shiga aljanna ba uzu billahi duk wanda ya faɗi wannan ya zama salman rushdi Allah ya kiyaye mutane masu zagin iyayen manzon Allah suna da wani littafin su wai sunan littafin annabi ya fi a'udhu billahi wai annabi yana kuka wai iyayensa ba ba aljanna billahi duk wanda ya wannan tunani ya cuci manzon Allah duk wanda ya cuci manzon Allah ya cuci Allah kuma Allah ya la'ane shi innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhin duk wanda ya dangana wa iyayen manzon Allah mugun abu ba wanda ya san iyakan Abdullahi ko a garin nan balle a Najeriya balle a duniya duk sunan baban manzo Allah aka sa don saboda darajar da yake da ita ba namijin da ya taba aihuwan ɗa mai albarka irinsa garin nan Allah kada ya san mace mai suna Amina ko Amina balle na Najeriya sunan ma'aifiyar manzon Allah aka sa don darajarta ita ce matar da ta kawo ɗan da ba a taɓa yin irinsa ba a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to menene laifin su har wa'annan mutane za su tura su cikin gidan azaba alhali ɗansu shine dukkan masu ceto duniya da lahira wanda Allah ya masa alƙawarin wa sawfa yutika rabbuka fatardi Allah ya maka alƙawari zai baka ceto sai ka ce ya ishe ka menene Allah ya ce ba zai wa mutum azaba ba sai ya aiko manzo yayi wa'azi yayi wa'azi mutum ya ce yaƙi wani annabi Allah ya aiko wa Abdullahi baban manzon Allah ya ce yaƙi wani annabi aka aiko wa Amina mahaifiyar manzon Allah ta ce ta ƙi to wani laifi su a ce har a ce za a dangana musu ilin kalmomin yan uwansu Salman Rushdi Allah ya kiyaye mu sharrin su duk wanda ya faɗi haka Allah ya tsine masa duk wanda ya dangana iyaye manzon Allah mugun abu Allah ya tsine masa karatunmu da muka yi je yana cewa wa man salamina ba'in wa zuwa zuriyati mala'iku suna roƙa mana mu ma Allah ya mana gafara ya shigar da mu aljanna da, da salihan iyayenmu da matanmu da ƴaƴanmu shi kan annabi shi ba za su ba za musu wannan roƙon ba sallallahu alaihi wa sallama to duk wannan bata bata zuciyar musulmi a zuba mata sharri ai ta kafirta musulmi shi wannan sharrin ne ya kai su hagga bata iya billahi man la yuridu zulmal lil ibad ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد mumin arif fir'auna dai ya ci gaba da wa'azi ce ya qaumi ya ku mutane na ina ji muku tsoron ranan kiraye kiraye ina ji muku tsoron kiraye ranan da mutanen aljanna za su kira mutanen wuta wa nadi ashabul jannati ashaban neri an qad wajanna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am yan aljanna suke yan wuta yaya mu dai alƙawarin Allah ya tabbata gare mu muna nan lafiya inda muke magana nan yanzu muna cikin aljanna ne kuma haka ne su haka ne wana dai ashabu larafi rijalan ya'rifunahum bi simihim qalu ma aghniyankum jam'ukum ma kuntum tastakbiruna mutanen larafi suna kallon yan wuta suna kallon yan aljanna suna kallon yan wuta suna kallon yan aljanna su gane waɗannan su gane waɗannan ce to shikenan ga dai waɗannan mutanen da kuke cewa a shararai ne mutanen banza ne yanzu ga sun muna ganin Allah ya girmama su ku ko kuna ce da ba abin da Allah zai musu to gashi Allah ya shigar da su aljanna ce la khawfun alaikum wala antum tazanuna sannan mutanen wuta in Allah zai buɗa musu su ga yan aljanna suna washa-washa suna cikin jin daɗi suna ganin su suna gane su wana dai ashabul jannati ashaban neri ونادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عليهم مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه على الكافرين yan wuta za su kira yan aljanna su ce ku kuraro mana mana ku kuraro mana abinci mana kuna ganin halin da kuke ciki na jin daɗi kuna ganin halin da muke ciki na shan wahala ta Allah ya haramta ruwan sha na aljanna da abin jin daɗi na aljanna akan kafirai kuma dalili dai wa yau mai nadin fa yaqulu ma za ajabtul mursali wai wani nadin bai kuɗin shaka ila kun tatsumun ranar lahira dai ranar kiraye kiraye ne ku ji tsoron wannan rana ranar kiraye kiraye yau matanadi yau matawalluna mudbirina ranar da kafirai in sun an burbura sun ji rurin wuta sun ga azaba sai su ruga kamar za su yi gudu tare da fiska da fiska suke suke suke takawa amma duk da haka sai su ce za su gudu mudiyina ila da yaqulu kafiruna hadha yawmun asir ce wannan ya rahala yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kowa nan da zaku juya a guje saboda jin tsoro kuna tsammani za ku samu wani wuri ku fake ne babu wurin fakewa kuwa aina almafar suna gudu suna ce aina ta ina za mu gudun uya ina babu wurin gudu babu wurin uya tunda ba ku mutu da imani ba yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min allahi min asim ba ku da wani wanda zai tsaya ya kiyaye ku daga azabar Allah babu wani wanda zai kiyaye ku daga azabar Allah malakum la min asim wa man yudlilillahu fama lahu min had magana dai ta kare duk wanda ya da shi to ba wanda yake da ikon ya shiryar da shi dama wancan mutumin nan ruhu shi ruhu na wahayi din nan dama babu shi bai shiga ba ko kuma ya shi to in babu shi sai ruhul hayawani ne kurum a jikin dan adam to bai da wani abun da yake tunani sai duniya damuwarsa duniya rashin jin daɗinsa duniya jin daɗinsa duniya ba ruwansa da wata layi zatin da yake tunanin Allah a cikinsa ya riga ya mutu ya zama summun bukumun ko kuma ya zama mayyitan amman kana mayyitan saboda haka ne wa man yudlil lahu wanda duk Allah ya bar da shi hadin ba za a sama masa wani wanda zai shiryar da shi ba ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب shi auna ya ci gaba da yin bayani da yin wa'azi dai ku mutanen misra shi musan nan in ya zama annabi ma ai ba shi ne farkon annabin ku ba wargar ja ku yusuf min qablu kamun annabi musa ya zo ai annabi yusuf ya zo min qablu bil bayyinati da hujjoji yana ce muku arbabun mutafarriquna bil wahidil qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa abawakum ma anzalallahu bihi biha min sultan in hukmu illa lillah amar Allah ta budu illa iya zalika dinul qayyim ha zuwa karshe walakin na nas la ya'lamun yusuf ya muku irin waɗannan bayanai kamun shi annabi Musa ya zo irin wannan bayanai masu kama da waɗannan min qawlul bayyinati to an ce fir'aunan na annabi Musa shine fir'aunan da ya kama mulki bayan shi kafir sarkin Misra wanda annabi Yusuf ya yi masa aiki bayan shi da ya ce masa اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمة من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين to sai ya karɓi mulkin ƙasar baki ɗaya shi Yusufu to bayan Yusufu fir'aunan Musa nan shine ya kama mulki zamanin annabi Musa shi fir'aunan domin fir'aunan ya rayu a duniya fiye da shekara ɗari hudu shi fir'aunan Musa aka ce shi ne aka ce a'a wani Yusufu ne wanda ya zamani tsakanin fir'aunan zamanin annabi Yusuf da fir'aunan Musa ɗin an yi wani Yusufu manzo jikan wannan annabi Yusuf ɗin ɗan Afrayim Afrayim ɗan annabi Yusuf an aike shi ya shekar ishirin a Misra yana wa'azi waɗansu masu tarihi sun rubuta waɗannan a cikin tafsirai waɗansu suka ce a shi dai Yusuf ɗin nan dai na annabi dan yaqubu ba jikan yusuf bane ba yusuf bane a yusuf ne dan yaqubu da shi ake wannan magana amma ziltum fi shakki mimma ja'akum bi tun lokacin da yake da rai ai kuna cikin shakkar shi ma manzancin nasa shi annabi yusuf hatta idza halaka sai lokacin bayan ya rasu ne qultum lan ya'asalla kwace shikenan annabin Allah manzon Allah ya rasu yusuf ai kuma ba za a sake samun manzo kaman wannan ba to gashi Allah in dai wannan ya zama gaske ai Allah ya kawo muku manzo kenan man ya basa Allah in baji rasula kazlahu man huwa muslimun murtab yanda Allah ya badda fir'auna da hamana da karuna ya hana su gane gaskiyar annabi Musa suka yi ta jayayya da shi a'a suna cewa ma shi Musa shine wanda ya kawo addini wanda yake mai bata addini mai bata ƙasa har ma a kashe shi tukun a samu zaman lafiya to yadda aka yi fir'aunan nan ya zama haka haka in Allah ya ga dama yudillu man huwa musrifun murtabun duk wani mutum mai zubar da jini irin fir'auna murtabun mai shakkan allantaka irin fir'auna to kowa ma haka Allah zai bar da shi in ya saki kansa ya miƙa wa kansa iblis saboda haka mutum ya yi kokari ya miƙa wa kansa bayin Allah ya riga iku a farkon suran nan dai mun ji idan mutane sun zauna suna zikirin Allah ko zikirin juma'a ko wazifa ko wani karatun ƙur'ani ko wani zikiri dai na Allah wanda bai shafi waɗannan ba mala'iku za su yi ta taruwa za su yi ta taruwa za su yi ta taruwa sai roƙa musu Allah to wanda yake zama da mala'iku haƙiƙa albarkan mala'iku da zama da bayin Allah za ta shafe shi ba zai daidai da wanda yake haɗa zama da shaiɗanu ba duk mutumin da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune Abubakar yana zaune maki ya zo yana zagin Abubakar yana zagin Abubakar Abubakar yana shiru yana zagin Abubakar Abubakar yana shiru da karshe sai Abubakar ya amsa ya amsa zai zai zai wani abu sai manzon Allah ya tashi sai Abubakar ya ji tsoro sai ya bi shi ya Rasulullah ya ka tashi ce a lokacin nan mala'iku suna rama maka da ka so mu rama sai shedan ya zo ni kuma zai zauna da shi ba saboda haka duk inda ake zagin bayin Allah mazaunin shedanu ne duk inda ake zikirin Allah mazaunin mala'iku ne sai ka nemi wanda zaka zauna da su wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujad duk masu jidari cikin addini waliyan shedanu ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa inna datumuhum innakum la mushrikun idan kuka yadda da masu jayayya da addini masu cewa kuka ce kaza to in kaza fa kuka ce kaza in kaza fa kaddara kaza kaza kaza suna kawo ƙarya suna jayayya da gaskiya don su ture gaskiya to nan mazaunin shedanu ne wurin da aka zauna zikirin Allah salatin annabi la ilaha illallah istighfari kullum mala'iku ne duk wanda ka zauna da shi to zaka zaka samu halinsa abin da yasa kuke ganin mutanen da suke hada zama da kafirai halinsu yana kama da kafirai amma su ba kafirai bane ai hada zama da kafiran ne inda yawancin zaman ka da kafirai to insha Allah za ka ɗebi halinsu ko ka sani ko baka sani ba in kana so ka jarraba ɗauki ruwa ka ajiye akan wuta ka haɗa su zama kar ka yi niyyar ɗumama ruwan kuma wutar tana ci ka tafi ka daɗe ka dawo in ka daɗe ka dawo in Allah ya yarda duk abin da wutar ta yi maka ruwan ma zai iya maka ba da iyaka wuta ta ƙona ka ba to abokin ta ruwa abokin zaman ta shi ma zai ƙona ka in ya daɗe tare da ita kuma shi ba halinsa bane ya koya wurin abokin zamansa ne ya koya ne wurin abokin zamansa wuta ruwa baya kona mutane ba halinsa bane ruwa baya kona mutane amma in kaji an kai mutum asibiti ya kone me ya kona shi ruwa to ba ruwan bane a'a ruwan da ya zauna tare da wuta ne ya koyi halin wuta ya kona shi don haka hada zama da ashararai zaka zama asharari ko kaki ko kaso hada zama da salihan bayin Allah masu ambaton Allah masu karatun Qur'ani to zai zai shigar maka da alheri a cikin jikinka so baka sani ba shehu yana cewa kowa ya ga dai amfanin zama da mutumin kirki kowa dai ya ga sharrin zama da mutumin banza annabi musa babban bawan allah da annabi harun babban bawan allah da yushau bayin allah ne amma da suke tare da fasikan bani isra'ila wanda suka yi wa allah rashin kunya suka ce masa in fazhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun Allah ce to shikenan ku je na mai da ku masu dimuwa yatihuna shekara arba'in suna ɗimautuwa a cikin ƙasa a cikin shekara arba'in ɗin nan Musa bai yi laifi ba Haruna bai yi laifi ba shi abokin tafiyansu Yushau bai yi laifi ba amma saboda tare ake da masu laifi sai aka yi ta yawon ɗimuwan tare haruna da fito ba musan ma a ciki ya mutu ya fito ba me ya jawo wannan saboda ana tare da mutanen banzan da ba yadda ma da halin su ba domin annabi Musa ya nuna a fili bai yadda da abin da suke ciki ba la amliku illa nafsi wa aki fafruq baina bainal qawmil fasiqina amma ba raba su ba to kaga dai sharrin zaman da ya shafi waɗannan manyan bayin Allah bari ka ji alherin da ya samu iyagun su kuma saboda zamowa tare da manyan bayin Allah su kuma kullum ruwan zuma ake kawo musu da gashashen nama na tsuntsaye sai sun ci sun ƙoshi kullum kuma rigunansu ko datti ba su yi ba ko ƙwarƙwata ba sa yi shekara arba'in kullum daga Allah yake zuwa kuma nama ba irin na talakawa ba nama da zuma kullum dukkan su gaba ɗaya saboda me saboda darajar annabi Musa da annabi Harun da annabi Yusuf shi ko Musa da Harun don me suke shan wahala saboda wannan fasikan da ake tare da su kowa ya cuci kowa an ji yarin mai gyambo an ji kamshin mai turare saboda haka mutum ya haɗa zama da mutanen kirki masu gifari da salatin annabi da haddace qur'ani ya fi ka haɗa zama da mutanen da abin da yake cikin zuciyarsu kullum a rage musulmi a duniya a ga wannan a ce mushriki a ga wannan a ce kafiri bayan yayi sallah to wannan ashararanci ne abokan zaman shedanu ne ulaika hizbu shedani inji alqur'ani istawaza alaihim shedanu fa an sai zikir Allah ulaika hizbu shaytani Allah ce wannan jam'iyyar shaytan suke bi ala inna hizbu shaytani hum saboda haka a mai da hankali الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلوب الذي على كل كذلك قلب الله كل قلب متكبر جبار
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار da yake cewa yadda kuka ganin nan haka Allah yake miƙe zuciyar kowane irin mutum mai ɓanna mai shakka ba wai fir'auna kaɗai ba kowa ma in ya haɗa zama da ashararai ya zama mai ɓanna mai shakka sai Allah liƙe zuciyarsa ya zamo yana ja innal ladina yajaduna fi ayati Allah bighairi sultanin wa'annan mutane da suke jayayya a cikin ayoyin Allah bighairi sultanin ba tare da hujja ba to Allah mutumin da zai ce wa musulmi mai sallah kafiri wata hujja zai kawo sai zagi wali yace masa kafiri dodo wata hujja zai kawo sai dai kame kame sai zagi iyayen manzon Allah wata hujja zai kawo sai dai kame kame mutumin da zai zagi sahabban manzon Allah su Abubakar me zai kawo sai dai kame kame saboda haka innal ladina jadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atayhum kabura mattan inda Allah wa inda allazina amanu wa'annan sun samu babban kiyayya tsakanin su da Allah babban kiyayya tsakanin su da da, da muminan bayin haka in ka lura da irin jayayyar da irin waɗannan mutanen suke yi zaka gane kame kame ne ba hujja wata ran wani taro ya haɗa mu da waɗansu mutane suna cewa tsarin duniya ya fi sallah tsarin duniya ya fi sallah tsarin duniya ya fi sallah suka faɗi hujjojinsu na cewa siyasa ta fi sallah suka faɗi hujjojin su abin da yasa suka je siyasa ta fi zalla kaza kaza suka faɗi duk yujadilu na fi ayati bi ghairi sultani da magana ta zo kai na na ce faɗin cewa siyasa ta fi zalla ridda ne duk wanda ya faɗa ya tuba ni din nan musulmi ne alhamdulillah na shekara wajen saba'in da wani abu tunda nake ban taɓa yin siyasa ba amma nakan jefa ƙuri'a kuma daga yanzu ban da niyyar yin siyasa har in mutu da Allah wani ya zo ya hau inda nake nan ya ce shekara sa saba'in yana musulmi bai taɓa yin sallah ba ko bai ne ba da niyyar yin sallah har ya mutu wani ya zo ya faɗa tunda yake siyasa ta fi sallah sai nace ai ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda girman sallah bai aiko a gaya wa annabi musalla a ƙasa ba sai da sun Allah ya kai inda ba komi ba kowa ya wajabta masa sallah bayan an tara dukkan manzanni a duniya an yi bikin karɓo sallah tare da su a gudus kuma Allah ya ambaci sallah a Qur'ani sau 68 sau 67 a Qur'ani amma bai farka ku ko sau ɗaya ba a Qur'ani sai dai ma'anonin abin a cikin suratul tauba sau sau biyar Allah ya ambaci as-sara a cikin suratul nuri sau hudu Allah ya ambaci as-sara a cikin suratul ibrahim sau uku suratul maryam sau uku suratul hajj sau uku Allah ya ambaci asara asara a cikin surori guda biyar sau biyu biyu raha kamar suratu fadir kamar suratul ankabut ya kimi salata inna salata har guda biyar akwai surori guda goma akwai surori guda goma sha biyar wanda Allah ya ambaci sallah a cikin sau ɗaya ɗaya kamar lam yaku kamar muzammilu yan wuta an tambaye su me shigar da ku wuta ba su ce siyasa ba masu wanda zai ce maka babu Allah to ba shi zai yi ba fa zai kawo hujjojin banza ya ce neta ta yi kaza definitely an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk wanda zai karyata manzanin Allah kar ka zamani zai shuba zai kawo hujjoji balle wanda zai karyata waliyai innal ladina yadiluna fi ayati Allah bighairi sultanin wanda suke jayayya da malamai a cikin ayoyin Allah waɗanda ba su da hujja a ce mu hujjar da ta kawar maktan inda Allah inda allazina amanu wato ƙiyayyar Allah ta yi girma a kansu man adali wa bil harbi wa inda allazina amanu kuma ƙiyayya ta yi yawa tsakanin su da muminai masu kyakkyawan imani kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbir kamar yadda ka jin nan ake yadda kake jin don su ture gaskiyan akwai Allah ko kuma su jayayya don su ture gaskiyan akwai manzanni ko masu kawo jayayyan bazaro su ture akwai waliye ko babu to duka waɗannan Allah in ya ga dama haka yake musu ya liƙe ala kalbi kulli mutakabbirin jabberin a cikin zuciyar duk mai girman kai jabberi domin waɗannan duk girman kai ne yake ja musu wannan wai dai kar a fi su to sun fi kowa kada kowa ya fi su da girman kai da a nan gaba cikin wannan sura zaka ji Allah ya ce min kai sultan da tam kabura makka inda Allah na ta mu illa kibrun ma hum bibaniri wato girman kai ne kawai abin da suke nema na guri ba za su samu ba kafirai da suke neman wai a- sai dai a naɗa urwatu bin mas'udin ko wani amma ba banda yatima bi ɗalibin so dai masu raina bayin Allah to sai dai ah, suna gani Allah zai ɗaukaka sha'anin bayin Allah ya karya ƙarya ya taimaki gaskiya kowa yana gani insha Allah kabura maktan inda Allah inda allazina amanu kazalika haka yake yadba'u Allah Allah yake liƙe ala qalbi kulli mutakabbirin jabbirin liƙe zuciyar kowane mutum mai mai mutakabbiranci mai jabberanci mai girman kai mai rena musulmi mai rena mutane mai rena manyan bayan Allah haka Allah zai liƙe zuciyarsa ta ka- ta kasa karɓan gaskiya وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تاب
وقال فرعون يا هامان ابن لي سرها لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فرعون ya yi jayayya da Musa ya karyata shi ba abinda bai faɗa ba da ƙarshe ce kai Musa dai kai ai a nan gidan aka- aka aka rene ka a nan gidan aka rene ka Musa ya ce wa tunnuha alai an abbatta bani Isra'il qala fir'auna ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa in kuntum muqinin akai ta jayayya waye ubangijin naka da ke magana shine mai sama shine mai kasa shine mai mai gabar shine mai yamma da karshe zai fir'auna ya ce to kai dai baka isa ai fada da kai ba kuma shi ubangiji kasa yake da na san shi da na yaƙe shi amma tunda kana yawan ambaton sama ubangijin naka a sama yake bari a gida mini dogon gini in hau sama in yaƙe shi Hmm, kaji fir'auna balle ma kun ji manyan balle masu yan kwaikwayo To, ya fi- ya hamanu ya babban waziri in ji fir'auna ki ibn li sarhan ka gina mini dogon gini la'alli ya ablughu asbab ko na samu in samu matafiyar da zai za ta kai ni sama asbabas samawati hanyoyin shiga sama fatsali ila ilahi Musa in samu ganin ubangijin nan na Musa in yaƙe shi kazi ba ina tsammani ma dai Musa nan ƙarya yake yi kamar yadda ba mu ga- ba mu ga ubangijin nasa a nan ƙasa ba ko mun je sama wata kila ba za mu same shi ba kazalika zai fir'auna su abali yadda ka jin nan dai haka shedan ya zayyana wa fir'auna mugun aikin nan nasa wa sadda anis sabili fir'auna ya tsare mutane ya hana su bin hanyar Allah ya hana su imani wa annabi fa ma amara li musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa la'im an yaftinahu wa inna fir'auna la'alim sifin fir'auna ya hana mutane bin annabi musa yan mutanen da musa ya samu cikin ibtawa yan kadan ne saboda suna jin tsoron fir'auna kada a ce ga wani ya bi musa hakika ya tare hanyar Allah Ah, ma kaidu fir'auna illa fi tabab amma yaya kaga kaidin fir'auna a kashe Musa ne a yayyanke mutane ne a yayyanke ƴaƴansu ne a daddaure su ne me ka gani karshen sa karshen sa sai ubangiji ce waje Allahu wa yimmatan yaduna ila nar wa yawmal qiyamati la yunsaru wa adbana fi hadhihi dunya la'ana wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin Allah ya tattara abun banza ya jefa fa- fa- fa angaragnahu fil yammi sai Allah ya jefa su a ruwa karshen su kenan Ah, وكذلك زين وكذلك وسد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب شي فرعون يتي يا هامان ابن لي سرا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات باطل الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وسد عن السبيل فرعون الا في تباب haka dai shedan ya kawata ya kawata fir'auna mugun aikinsa na jayayya da annabin Allah annabi Musa dukkan kaidinsa ya zama dai a cikin halaka ta tare ne in ke in ka ji laraba sun ce tabba ya halaka nan ce tabbat ta halaka to Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa duka bayan wannan abu Allah ya lala- ya lalata kaidin ya halakar da shi amma kaidin fir'auna lafi ta ba وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد فقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد shi mu da bai yi shiru ba har yanzu yana wa'azi wa mutanensa a ɓoye wani lokaci a bayyane ya ku mutane na ittabi'uni ahadikum sabilar rashadi kar ku yadda ku bi shawaran fir'auna da yake cewa ba a kuma ma arewa ma ahadikum illa sabilar rashadi fir'auna fa ƙarya yake hanyar da yake nuna muku ba hanyar kirki bace ni za ku bi ku bi shawara ta nuna muku hanya ta gaskiya hanya ta shiriya in ji muminu ali fir'auna ittabi'uni ku bi ni ahadikum zai shiryar da ku sabilar rashadi hanya madaidaiciya ta shiriya da maganar rushdu rushdu an fi amfani da shi wajen maganar walittaka saboda a lokacin da Allah ya tura annabi Musa ya je wajen malam Khadir ya yi karatu a wajensa abin da yace kenan halatta biyuka ala an tu'allimani mimma ullimta bai ce bai ce hudan ba a'a hudan ka kayansa ne shi annabin Allah ne hudan kayansa ne shi annabin Allah ne a'a rushdan dai wato wanda yake na ilimin ma'arifa siddiƙai kuma ya halatta siddiƙi ya koya wa annabi wani abu muna ji dai lokacin da annabi ya dawo ya karɓo wahayi yana ce zan miluni zan miluni a rufe ni a rufe ni a rufe ni a rufe ni lafiya uwar gida tana ce lafiya ce wani abu na gani ya bani tsoro wani abu na kadda ya zama aljani ne ta ce wallahi ba aljani bane ba aljani bane kai din nan halin nan naka Allah ba zai sa maka hauka ba mai taimakon jama'a irin ka mai nema mutane abin da babu su mai kulawa da, da, zumunta mai, mai sa da zumunta mai yin kaza kaza mai alheri Allah ba zai saka maka da cewa kai kai hauka ba bari ka gani matso kusa sai ta jawo manzo Allah kusa sai ta, ta yaye mayafin da ta rufe shi ta tambaye shi kana ganin abun yace bana gani sai na gaya maka ba aljani bane mala'ika ne saboda mala'ika yana da imani mai imani yana da kunya ya ga ka haɗa jiki da jikina na yaye mayafina na rufe ka saboda haka sai ya kau ya bada wuri don shi mai imani ne mala'ika alhayawa min imani da da iblis ne shedan da ba zai gudu ba kaji duk wannan karatu ita take gaya wa babban shugaba siddiqiya take gaya shugaban shugaban annabawa tashi mu je wajen malami na ka ji duk dai magana siddiqiya take gaya wa annabin Allah shugaban annabawa wannan yana halatta ai haka to ahad da yace mimma ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma sabra to saboda haka dai in ka ji maganar rushdu wa ma ahadikum illa sabilar rashadi ni hanyar da nake shiryar da ku hanya ce wanda take ta shiriya يا قوم ما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرير شي مؤمن آل فرعون يتيغا بدا وعزي دا دا ما أبتن متي كارفين هالي يفتي مغانا غسكيا har wurin har wurin tsoro wani irin wurin tsoro ne wanda ya kai wurin fir'auna ya ƙaumi ya ci gaba da faɗi da ya ce ittabi'uni ahadikum sabila rashad ya ƙaumi ya ku mutane inna ma hazihi hayatud dunya mata'un kar ku yaudaru da wannan ƴar rayuwa ta duniya ƴar wannan rayuwa ta duniya mata'un qalilun dan jin daɗi ne dan kankani dan kan jin daɗin duniya dan kankani ne komi yawansa na farko dai mutum ba zai shahara a duniya ya shahara ko ina da ko ina ai komai da shi ba sai ya kai shekara ashirin da biyar bayan nan in ka ƙara masa shekara hamsin bayan ashirin da biyar to sauran ƙarasawa ne in ka zo ƙofar gidan mutum ko da kwanan ba mun yi wannan bayani in ka zo ƙofar gidan mutum ka gana ana wata wata motoci na tashi wanda suna sauka mutane na shiga na fita ana wata wata arziki yana yana yana cikin gudana ka tsaya ka ce ina so in ya fito ka ɗauki alƙalmin takarda ka rubuta sunansa ka rubuta sunan ranar da ka sadu da shi in kun gaisa ka rubuta ka sa takarda aljihunka ka tafi kar ka dawo sai bayan shekara hamsin idan ka dawo ba za ka tadda abin da ka tarran nan ba in ko ka same shi to ba mai gidan ne za ka samu ba in ka wata irin na ran nan ɗin nan to ba shi ne mai gidan ba in ko in ko ka tadda shi babu dama babu aka fuskanta in ka zo ka samu irin daɗi ne kace ina so in ga mai gidan nan wani saurayi ne zai fito da doguwar jamfa ba hula yace gani ce a ba kai nake na mai gidan kai kake magana kan kunnansa da shi kake magana a wani ne ah oho Allah sarki ashe bai ji rasuwan baba ba ai ya dade da rasuwa to iyakar duniya kenan iyakar duniya kenan iyakar duniya kenan wannan ne zai raba ka da Allah ya raba ka sallallahu alaihi wasallam ya raba ka da ni'imomi na har abada duk masu zagin annabawa su kafirce musu innan don duniya ne don girman kai ne don duniya duk masu zagin waliyan nan don girman kai ne don duniya su samu kuɗi su samu shahara su samu suna su ne masu zagin waliyai su ne masu ilimi to don duniya kawai ya qaumi inna ma hadhihi hayatid dunya mata ya ku mutane na ku ku ku natsu wannan duniya fa dan jin dadi ne dan kadan kar ku biye fir- kar ku biye wa fir'auna wa inna al-akhirata hiya darul qarir lahira fa ita ce gidan dawwama
عامل سيئة لا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ya qaumi inna ma hadhihi al-hayatud dunya mata' وإن الآخرة هي دار القرير من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ‘yan uwana mutane na lahira fa ita ce gidan dawwama ita ce gidan dawwama man amila sayyatan fala yujza illa mislaha wanda duk ya aikata mugun abu a duniya idan bai tuba ba ba za a saka masa da komai ba sai gwargwadon abin da ya aikata guda ɗaya wa man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata kyakkyawan abu ko shi namiji ne ko ita mata ce wa huwa mu'minun alhali ko yana mumini ko tana mumina fa ulaka waɗannan kam yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna yurzaquna fiha min ghairi hisab za a ba su arzikin aljanna wanda babu ba a ba da bil ba lissafi ba fita ba kora ba rashin lafiya ba tsoro ba bakin ciki ba tashin hankali har abada saboda haka ai kokarin neman wannan guri ta'ala yana ce man ja'a bil hasanati falahu ashru ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yajzi illa mislaha in ka aikata mugun abu guda daya to sai mala'ika mai rubuta lada sai ya gaya wa mai rubuta alhaki dakata kar ka rubuta watakila zai tuba in aka dade aka dade baka ce astaghfirullah astaghfirullah ka tuba ba sai ce to zan rubuta har yanzu bai tuba to shikenan rubuta masa daya sai a rubuta amma idan kyakkyawan aiki ka ka aikata a kowane guda ɗaya goma za a rubuta maka a nan mataki na farko kenan idan tsakaninka da Allah ya yi kyau Allahu akbar ta yi kyau tsakaninsa da mutane ya yi kyau assalamu alaikum ya yi kyau dama addinin kenan tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah to addini ya yi kyau kenan amma in tsakaninka da bayin Allah akwai assalamu alaikum babu Allah akbar tsakaninka da Allah tsakaninka da kowa sore sore ko kana son taimake ka sore ko kana son taimake ka tsakaninka da kowa lafiya lau sai taimako amma babu Allah akbar ba kadai ta Allah ba ibada to ba zaman lafiya a duniya har ka mutu ana yabonka a lahira kuma da taimaka azaba idan kuma tsakaninka da Allah akwai Allahu akbar farkon sallah kayi wa Allah biyayya kayi masa ibada amma tsakaninka da bayin Allah babu assalamu alaikum karshen sallah ka zagi wannan ka bugi wannan ka kafirta wannan ka muzanta wannan ka yi ka yi kazafi wa wannan na taba ji da kunne na wani mutum yana tafsiri a matsayin azumi yace yan dariƙa in suka yi aure sai sun ɗauki matar sun kai wa shehu ziyayi jima'i da ita ya cire kashin munkiri tukuna kamu a kai ta wajen wajen ango kaga wannan duk ɗan ɗariƙa yana bin sa bashin bulala tamanin a lahira na ƙazafi ba kowane ɗan ɗariƙa ko ƙyar ɗariƙa tana bin sa bashin bulala tamanin na lahira na ƙazafi to in tsakaninka da mutane akwai ƙazafi afurtarwa akwai cin dukiya akwai duka akwai kashewa to duk ibadun da kai sai a biya maka bashi da su a ɗauki alhaki a ƙona ka da shi Allah ya kiyaye yadkhuluna jannata za su shiga aljanna yurzaquna fiha za a ba su arziki fiha bi ghairi hisabin ba lissafi ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار تدعونني
وأشرك به تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ويا قومي ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النير تدعونني لأكفر بالله وأشرك به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفير يا كو جماعنا يا كو متانينا ما لي مي يسا مي يسا مين يا يا نيني أدعوكم إلى النجاة إنا كيرانكو كوزوكو بما غداتا مجي مثيرا وما كركو بما غدان فرعون كو كنا أورتد دني ده فرعون ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النير ina kiran ku zuwa ga tsira ku kuna kira na zuwa ga wuta domin in kun tsoratar da ni fir'auna mun zama bayan fir'auna mai cewa ana rabbukum lale mun bar Musa wanda ya zo da gaskiya to ni ina kira ku kenan zuwa ga tsira ku kira ku ku- kuma kun kira ni zuwa ga wuta me ya same mu ne da ku mu ilan najati wa tatuna ni ilan neri tatuna ni li akfura billahi wa shirka bihi ma laysa li bi ilm kuna kira na in zo in kafirce wa Allah in haɗa wa Allah abin da ban san shi ba ba shi ya halicce ni ba ba shi ya raya ni ba ba shi yake bani iska da nake shaƙa ba ba shi yake bani ruwan da nake sha ba ba shi yake bani abinci ba ba shi yake ba ban san abin ba duk wanda ka bi ka bar Allah to ka bi abin da baka sani ba don bai taɓa yi maka wani abu ba bai halicce ka ba bai raya ka ba bai baka iskar shaƙa ba bai baka ruwan sha ba bai baka abinci ba bai baka komai ba kowaye shi yaya nake kiran ku zuwa ga Allah zuwa ga tsira kuna kira na zuwa ga wuta kuna kira na li akfura billahi wa ushrika bihi in kafirce wa Allah in hada masa wani abu ma laysa li bi ilm in hada masa wani abin da ni ma ban san shi ba wa ana ni kuma ad'ukum ila al-aziz al-ghafir ni kuma ina kiran ku ne zuwa ga Allah al-azizi wanda yake mabuwayi al-ghafiri wanda yake mai gafara azizu mai izzar halakar da kafirai da munkirai al-ghaffaru mai yafe gaf mai yin gafarawa waɗanda suka tuba suka shiga maqamul islami da maqamul imani da maqamul ihsani kamar yadda muka faro surar nan gafiri zambi wa qabili tawbi shadidi qabili tawl la ilaha illa hu ilayhi al-masir Hmm? To, a kwanan baya na ce muku wani mutum mai sanin taurari ya zo ya nunnuna min wani abunsa wanda ni ban san ilimin taurari ba ya ce tabbatacce bana ba za a ga wata ranan ranar lahadi ba 29 ga wata mini ba za a ga wata ba ya nunnuna mini abubuwan nasu ni ban san ilimin taurari ba to saboda haka a ilimin taurari a musulunci mazhabar shafi'iya kawai ta yi aiki da shi ina tsammanin ko hambaliya ma waɗansu suna yi ne amma malika ba sa yin amfani da ilimin taurari wajen ganin wata farko ko ƙarshe mutane su su san abin da aka faɗa kar a yi mummunan fahimta ilimi ne na masu taurari na na faɗa ba ilimi na bari ni ban san taurari ba su ne eh, su ne suka ce bana lalle ba za a ga wata kuma aka tambaye su inda waɗanda suka san wannan ilimin ilimin ku tambaye su ku ji idan sun zo sun gaya mini ilimin su ne kuma a ka'ida ba a kulawa a matsalar malikiya da ilimin taurari najjim sai dai shafi'iya ce take amfani da wannan Aha.
yau da maulanmu shugabanmu jagoran mu cikin addinin musulunci a shek ɗazu min bauchi bayan kai so na alhairi akan ga muna fata za ka warware mana wannan rikici mutum da ya mutu kafin ya mutu yana da ya yar kuma tana da ɗa sai yar ta riga shi mutuwa ta bar ɗanta to shi kuma da zai mutu sai ya bar wasiya cewa ko ya mutu kada a ba wannan jikan nasa gadansa shi kuma bai da kowa sai wannan jikan yaya lamarin yake wannan shi ka a wata mazhaba shi zai gaji abin da uwarsa za ta gada rabi kenan a wata mazhaba kuma za a bashi sudusi
akan Allah a ina fata za ka kara mini bayani akan wannan wani malami ne yake- yana cewa wai hadisin da ke cewa sabanin malamai rahama ce a gare su ma'ana itirafin ummati rahmatan li ummati bai bai gane ba domin ba ya zalu na mutalifin illa ma rahimar rabbuk wani zalika khalaqahum shin ai wancan ma hadisi- malami ne ya faɗa ba wannan Allah ne ya faɗa eh wancan malami ai bai faɗi wannan ba aya ce ta Qur'ani wannan ta karshen
ya ce wa ainihin ikhtilaf iri biyu ne akwai sabani cikin fahimtar mazhabobi akwai sabani cikin aqida idan sabani ya shiga cikin aqida to ba shi da kyau ba shi da kyau shine wala tanaza wa tasabari hukum amma kuma sabani cikin fahimta fahimtar Imam Malik ya saba da na Imam Shafi'i a wani wuri ya fa- ya saba da Abu Muhammad a wani wuri ya saba da na Abu Hanifa a wani wuri wannan rahama ne sabani wani zai kama iza a- azima wani ya kama rufsa wani ya kama da sau- da da sauki wani ya kama da karfi wannan rahama ce Ya, na fahimtan furu'a aqida ne ba shi da kyau aka maka lawo ni ne na ro- labarin da zai kawo jayayya ai ta faɗa shi bai ba shi da a kyau mutum da ya noma gyada da yawa sai aka ce masa wai ba a yin zakka saboda kan kisa ka warware ni in ana son ana mata zakka me yasa in kuma ba a yi mata me yasa ba a yi mata waɗansu ne wa gyaɗa zakka saboda suna ganin gona ne waɗansu kuma sun ce ba a wa gyaɗa zakka saboda ita ba abinci ba ce irin gero da dawa da masara da wake da gujiya
sai kyau a masu sadaka suna da yawa ya kamata mu rage musu a kira suna su musu Allah addu'a saka musu da alheri amin Allah saka musu da akwai alheri.
harira Allah saka musu da amin alheri.
harira ta kawo naira hamsin Allah ya saka musu da amin jamila ta kawo naira hamsin Allah saka da alheri.
altine ta kawo naira hamsin zainab ta aiko da naira hamsin shi ma'u ta aiko da naira hamsin malam ahmad da naira hamsin binta ta aiko da naira hamsin hajiya rakiya ta aiko da naira ɗari biyar tana roƙon shehu ya yi ma ɗanta addu'a da matarsa hadiza ɗanta
Allah ya biya bukatu duk da ba Amin.
gyaɗa amin bukatun waɗannan da suka nemi addu'a da Amin.
bukatun ƴan uwanmu da suka nemi addu'a tuntuni Allah ya biya bukatun su. bukatun duk mutanen da ya waje mu yi musu addu'a Allah ya biya bukatun mu da bukatun su. Allah ya babu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ya ji kan malamanmu da malamanmu Allah ya saka wa shehunanmu da alheri Allah ya saka wa shehunanmu da alheri shehunanmu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa Najeriya ta zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kare zalunci Allah ɗauka adalci Allah kare karya Allah tabbatar da gaskiya Allah babu lafiya da zaman lafiya to muna muna nanata cewa dai bamu yadda da soke alqur'ani da hadisi wanda suka kawo maganan kisasi duk wanda zai soke wannan doka to mu dai musulmin Najeriya gaba ɗayan mu mazan mu da musulmin Najeriya bai yadda da dokan soke alqur'ani da hadisi na soke kisasin nan ba bamu yadda ba in za a soke sai an soke freedom of religion tukuna sai an soke yancin addini Allah ya kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka da sallallahu Allah biya bukatun mu da bukatun mu da suke nema addu'o'in mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتح الله ميميتا الله ميميتا الله ميميتا الله